بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu da nake magana yammacin ranar lahadi ce wacce ta daidai da sha shi daga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina na da shekara 1435 wacce ta daidai da sha uku ga watan julai shekara ta 2014 wannan shine kasad na 131 daga cikin jerin kasusuwan karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gudanarwa a wannan makaranta tamu mai suna darul hadithi salafiya da ke nan zaria a najeriya wannan karatu wanda babban malaminmu a sheikh abu abdurrahman al'albani ya mishi take da alƙur'ani mu'ujizar mu'ujizoji allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi allah ya kai haske kabarin shi idan yan uwa ba su manta ba har yanzu ba mu gushe ba muna karatu a cikin ayoyi a suratul bakara mun ɗauko tun daga aya ta ɗari biyu da hamsin da hudu zuwa aya ta ɗari biyu da hamsin da takwas muna karantowa daga cikin wannan littafi mai suna sabilun rashad fi hadi khairul ibad wallafar babban malami a sheikh muhammad taqiyuddin ibn abdulkadir hilali Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mushi idan yan uwa ba su manta ba mun kwana a daidai gabar da malam yake mana bayani game da abin da ya shafi wato waccan aya da Allah maɗaukakin sarki ya ce Allahu waliyyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur mun karkare karanta wato asalin waccan wancan bayani na wato wancan hadisi da malam ya kawo hadisin Bukhari da Muslim hadisin Abdullahi dan Salami ina jin za mu tashi daidai inda ya ce sun maƙala ibn kafirin haka ne? malam ya ci gaba da kawo maganganun da ibn kafirin ya ɗauko wato ya asalin faɗi a cikin tafsirul qur'anul azim malam ya ce sun maƙala ibn kafirin yukhbiru ta'ala annahu يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام فيخرج عباده المؤمنين من من ظلمات الكفر والشك والريب إلى نور الحق الواضح الجلي البين السهل المنير وأن الكافرين إنما وليهم الشيطان يزين لهم ما هم فيه من الجهالات والضلالات ويخرجونهم ويحيدونهم ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر والإفك ما لن يتي ثم قال ابن كثير ابن كثير يتي يخبر تعالى أتكون ونن آية الله ينباد لاباري أنه يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام Allah maɗaukakin sarki yana shiryar da wanda ya bibiyi yardar Allah Allah na shiryar da shi zuwa ga hanya ta aminci ita ce musulunci fa yukhriju ibadahu almu'minin Allah sai ya hiddo bayin shi muminai min zulumatil kufri wa shakki war raib daga duhai na kafirci da shakka da kokonto sai Allah ya fito da su daga nan ya kai su ila nuril haqqil wadihil jali zuwa ga haske na gaskiya wanda yake a fili sarari albayyin wanda yake a bayyane as-sahal kuma wanda yake mai saukin abi almunir kuma wanda yake wato asalin haske mai haskakawa shine musulunci wa annal kafirina innama waliyuhum shaytan sannan Allah ya bada labarin cewa kafirai waliyansu sune shaydanu yuzayyinu lahum ma hum fihi min aljahalati waddalalat shaydanu ko shaydan yana asalin kawata musu abinda suke akai na jahilci da bata wa yukhrijunahum kuma sai ya fito da su wa yuhiduna bihim kuma sai ya karkatar da su an tsariƙil haƙƙi daga hanya ta gaskiya ya gusar da su ya kai su ilal kufri wal ifki ya kai su zuwa ga kafirci da abin da yake ƙarya ne ƙirƙiran ƙarya ne ga Allah da addinin Allah Allah ya ce ula'ika kaga waɗannan ashabun nar su ne ‘yan wuta Allah ka kiyaye mu hum fiha khalidun in suka shiga wutar to za su dawwama a cikinta ولهذا وحد تعالى لفظ النور malam yace da wannan dalili ne Allah madaukakin sarki ya kawo lafazin kalmar annur da lafazi na wato asalin sigar mutum guda ko sigar abu guda wa jama'a zulumat sannan ya kawo siga ta zulumat a bisa siga ta wato asalin jam'i li'anna al-haqqa wahidun saboda ita gaskiya kwaya ɗaya ce wal kufra ajnasun kathira shi ku kafirci to jinsi jinsi ne mai yawa wa kulluha batilatun kuma dukkan wannan jinsi na kafirci to duka bata ne karkacewa ne daga asalin addinin da Allah ya aiko annabawa da shi kama kala kamar yadda Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u kuma lallai wannan hanya ta ce ga ta nan miƙaƙƙiya dodar ku bita wala tattabi usubula kada ku bi waɗannan hanyoyi ƙanana da ke gefe hagu da dama fatafarraqa bikum an sabili sai waɗannan hanyoyi su raba ku daga asalin hanyar Allah ita ce musulunci Allah ya ce zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun da wannan Allah madaukakin sarki yake muku wasiya don ku zama masu tsoron Allah wannan ita ce aya ta ɗari da hamsin da uku a suratul an'am wannan wato shine bayani game da abin da ya shafi haskakawar da Allah maɗaukakin sarki yake wa bayan shi muminai da ƙarfafarsu da yake da ɗora su akan hanya miƙaƙiya da yake hanyar da idan suka bita to za ta tike da su cikin aljanna Allah ka kai mu aljanna sannan Allah yana ba da labarin waliyan shaidan babu abin da suke wa mutane inasu inasu sai dai su fidda su daga cikin haske na musulunci su kai su cikin jahilci da bata kuma su asalin karkatar da su daga asalin hanyar da Allah maɗaukakin sarki ya halitta wato asalin bayan shi akai Allah ya ce waɗannan Allah maɗaukakin sarki ya asalin tabbatar da cewa sakamakonsu a ranar alkiyama ita ce shiga cikin wutar jahannama kuma idan suka shiga cikinta za su dawwama a ciki saboda asali kafirai ne Allah maɗaukakin sarki ka tsare mana imaninmu malam ya ce qala ibn kathirin ma'ana yanzu an kammala maka fassarar waccan aya wanda malam zai dawo ya bibi waɗannan ayoyi ya fitar mana da darussa da ke cikinsu kamar yadda muka saba bin waɗannan ayoyin a hankali bayan mun fassara sa'annan sai mu biyo baya da wato darussa da hukunce-hukunce idan ayoyi ne na hukunci da kuma ayoyi na aƙida ne to lallai za a fitar da duk waɗannan malam zai biyo baya da waɗannan bayanan insha Allah malam sai ya tafi kai tsaye zuwa ga bayani akan waccan aya ta gaba ma'ana ayat da Allah ya ce alam tara ila allazi hajja ibrahima malam yace qala ibn kathir malam ibn kathir yace hadha allazi hajja ibrahima fi rabbih wannan sarki wanda yayi jayayya yayi muqabala da annabi ibrahim fi rabbih game da al'amarin ubangijin shi wa huwa maliku babila shine sarkin garin babila cikakken sunan shi malam ya ce namarud ibn kana'an shine namarud ɗan kana'an wannan suna jama'a da sunan garin da wannan wato asalin sarki ya kasance a ciki kamar yadda ne mana ishara tun a farkon fassara waɗannan ayoyi malaman tafsiri ne suka bayyana da malaman tarihi irin su muhammad ibn ishaq da makamantansu amma dai kamar yadda na ce babu wata aya ko wani hadisi karara da ya zo da bayanin cewa wannan sarki gagarin da ya faru wato gagarin da yake mulki ko kuma ga sunan wannan sarkin inna ma dai kamar yadda na ambata a baya manufar da ta sa Allah maɗaukakin sarki ya ɗauko mana wannan labari shine ka gane irin wannan taurin kai da wannan sarki ya yi don a kwatanta ma mutane misali lallai kada su kwaikwaye shi kada su yi mugun aiki irin nashi amma ba manufar ba ce a bayyana mana sunan shi ina fata mun fahimta malam ya ce kala mujahidu malam mujahid ya ce malakar duniya mashariƙaha wa magharibaha arba'atu mu'minani wa kafiran المؤمنان سليمان بن داود وذو القرنين والكافران نمرود وبخت نصر مجاهد ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai almajiran abdullahi dan abbas yake cewa an samu wasu manya-manyan mutane waɗanda suka mulki duniya gaba ɗaya a tarihin duniya su hudu ne biyu daga cikinsu muminai ne kamar yadda biyu daga cikinsu kafirai ne muminan su ne Suleiman ibn Dawud da kuma Zulkarnain sannan sai ya ce kafiran su ne Namarud wannan da annabi Ibrahim ya yi jayayya da shi wa Bukhta Nasar da kuma wani mai suna Bukhta Nasar wannan shi ne sunan shi wannan haka aka ruwaito wannan asari daga tabi'i Mujahid ibn Jabar gashi a ƙasa malam ya yi ishara cewa wannan asari bai tabbata ba wato isnadin shi bai tabbata ba gashi in ka karanta can ƙasa inda ya ce akhrajahu sa'alabi fil kashfi wal bayan an mujahidin qawluhu bil lafzi nafsihi wa azahu ibn hajar fil fathi wa ibn kathir fil bidaya wan nihaya ila zubair ibn bakkar fil nasab wa awrada isnadahu min qawli sufyan wa azahu ibn hajar ila waqi'in fi tafsirih min qawli mujahid وهو عند ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الفضائل وأنهاه الحاكم في المستدرك وابن بشران في أماله من طريقه ابن عساكر سيتي بسند ضعيف عن معاوية gashi sai kawo asarin haka da ya kawo ɗayan wato asalin isnadin da bayanan ya ce dai wannan wato asalin magana gaba ɗaya dai bata tabbata ba inda har a ƙarshe ce bi sanadin fihi kazzabun ma'ana dai wannan magana bata tabbata ba zuwa ga wannan tabi'i mai suna mujahidu ina fata jama'a mun fahimta malam yace wa ma'ana qaulihi ma'anar fadin Allah madaukakin sarki da Allah yace alam tara ma'anar wannan ai bi qalbika ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alam tara shin baka gani baka yin dubi ai bi kalbika da zuciyarka da tunaninka ya kai Muhammad ilal ladhi hajja ibrahima shin baka yin dubi zuwa ga wannan da yayi jayayya da annabi Ibrahim fi rabbihi ai fi wujudi rabbihi game da shin ubangijin annabi Ibrahim tabbatacce ne akwai shi ko babu ya yi jayayya da annabi Ibrahim game da Ubangijin shi, wa zalika annahu an kara an ya kuna ilahun ghairahu. Yadda al'amarin ya faru shi ne, wannan sarki ya yi inkarin cewa babu wani abin bauta bisa ga cancanta in ba shi ba shi wannan sarkin, mana yi wa annabi Ibrahim musu ya yi mushi inkari cewa ba shi da wani Ubangiji da ya wuce wannan sarki. malai ce kama kala ba'dahu fir'aunu li mala'ihi kamar yadda bayan wannan sarki mai taurin kai an samu fir'auna ma ya faɗi irin wannan maganar ma'ana fir'auna da ya zo bayan shi wanda dama annabi ibrahim a bisa tarihin annabawa ya gabaci annabi musa da fir'auna wato asalin annabi musa da ya gwagwarmaya da fir'auna ma'ana inna ma fir'auna ya kwaikwayi wannan magana ne a wurin wato asalin wannan kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya hikaito a cikin suratul qasasi aya ta talatin da takwas Allah ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi ma'ana fir'auna ne ke jawabi anan Allah ya ɗauko mana yake ba mu labari a ƙur'ani fir'auna ya ce ma alimtu lakum ani ban sani ba kuɗin nan jama'a kuɗin nan halittu gaba ɗaya ban san kuna da wani min ilahin ghairi kuna da wani ubangiji da ya cancanta a bauta mishi sama da ni ba in ji fir'auna yanzu kaga wannan magana tashi ta yi kama da maganar da wancan wato sarki mai taurin kai da ya yi jayayya da annabi ibrahim maganar su ta yi kama da juna malam ya ce wa ma hamalahu ala tughyani wal kufri al ghalib babu abin da ya kai wannan sarki da shi da makamantan shi babu abin da ya kai su ga girman kai da kafirci mai tsanani wal mu'anadati shadida da wato taurin kai mai tsanani babu abin da ya kai su ga wannan illa tajabburuhu sai dai girman kai wa qulu muddatihi fil mulki da dadewa akan mulki malaman tarihi suka ba da labari cewa yayi shekara 400 yana mulki wannan dadewa da ya sai ta ruɗe shi cewa ai shine ubangiji ai shine abun bauta sai ya nada kanshi a matsayin shine Allah dan haka babu abin da ya kai shi zuwa ga wannan girman kai da wannan mu'anada da kafirci da ɗuguyani sai wato dadewa akan mulki malai ce wa kana talabu wa kana talabun min ibrahim wa kana talaba min ibrahim dalilan ala wujudir rabbil ladhi yad'u ilayhi wannan ta sa sai ya nemi ya buƙaci annabi Ibrahim da ya kawo dalili akan cewa akwai Ubangijin da shi Ibrahim yake kira zuwa ga abauta mushi ma'ana sai ya yi inkarin Ubangijin annabi Ibrahim jama'a kun fahimta da kyau kuwa ma'ana daɗewa akan mulki ko faɗin mulki ko ƙarfin mulki sai wannan ya ɗebe shi yayi wato asalin girman kai yayi inkarin cewa babu wani ubangiji da ya wuce shi kaga wannan yana daga cikin abubuwan da yake ɗiban mutum zuwa ga abin da yake girman kai dama akwai dukiya sannan akwai mulki to sannan sai mene ɗayan jama'a sannan sai ilimi waɗannan abubuwan guda uku duk wanda ya same su in bai a hankali ba wallahi jama'a zai hallaka kuma zai hallakar da jama'a don haka mulki idan Allah maɗaukakin sarki ya baka kada ka taɓa tsammanin cewa wannan mulkin zai dawwama daɗewarka a mulki da ƙarfin mulkinka baka kai fir'auna ba sannan baka kai wannan sarkin da Allah ke ba da labarin shi wanda ya yi jayayya da annabin shi a ƙur'ani ba baka kai su ba mulkinka da yake shekara hudu ko shekara takwas in ka yi tazarce da murɗiya da danniya wanda za ka dawo cikin talakawa ko kuma ka gudu ka tafi cikin masu kuɗi kai ta cin dukiyar har ta ƙare ka zama irinsu ma'ana mulkinka bai kamata ya ɗauke ka kai girman kai ka rabu da danginka ba kai ma danginka jafa'i ka koma baka kishinsu baka kishin addininka da addininsu baka kishin yankinka da yankinsu me yasa saboda giyar mulki tana ɗibar ka mu kalli yadda giyar mulki ta ɗibi wannan sarki ya girman kai me Allah ya bada labari a Qur'ani cewa yayi an atahu Allahul mulka mulki Allah ya bashi ta kai shi ga girman kai dan haka ka samu mulki to ka tuna suwaye kake tare da su a jiya kafin ka samu wannan mulki ka samu matsayi ka tuna kan ka samu wannan matsayin suwa kake tare da su a jiya suwaye suka yadda su haƙura su zauna da kai tun baka da komi a hannunka na ilimi ko na dukiya ko na mulki to ka ɗauka waɗannan su ne abokan zama gare ka ka ɗauka su ne mutanen kirki amma a sa'ad da wani abu na duniya ya zo ma ko na dukiya ko na mulki ko shugabanci ko kaza sai ka ga wasu sun taho daban da waɗanda kake tare da su a jiya to ka tabbatar wannan abin na gushewa za su tarwatse su baka wuri ana kama ka za su yi ma jafa'i ba wanda zai maka kara ya ce yana tare da kai ko ya zo a madadinka ba wanda zai maka haka ku tuna da wani hamshakin wato wani babban jami'in tsaro a wannan ƙasar wanda aka yi amfani da shi aka murɗe zaɓe aka yi tazarci ya yi dangin shi musulmi jafa'i aka yi ta dukan mutane ana ɗaure su da ƙarfin tsiya aka yi amfani da shi wannan mai mulki a wannan lokacin ya zarce daga baya wani al'amari ya faru da shi a wani hali ya samu kanshi sai ga wanda yake ƙasa da shi a da wanda bai isa ya gan shi ba ma'ana ya gan shi ma tukuna su ga juna bai isa ya gan shi ba a yau gashi shine ya kamo shi ya sa mishi handcuff yana dukan shi yana kwalla da shi wanda wannan abin da yake da shi a da bai amfana mishi komi ba yanzu baka jin labarin shi an rufe shafin shi a rayuwa an yi amfani da shi an watsar da shi ya ci mutuncin dangin shi ya ci mutuncin addinin shi da yankin shi kana musulmi ka tafi a matsayinka na wane ko kaza ko kaza ka rika kishin addininka da al'ummarka da yankinka mana amma ka tafi ka je ka narke cikin waɗanda suke kafirai ne kana suna buga maka ganga kana rawa da bazarsu sai sun gama amfani da kai sun gina nasu sun karfafi nasu sun gina yankinsu sa'annan sai su watsar da kai wai jama'a abubuwan da ke faruwa da wasu ba su zame mana wato asalin darasi ne a rayuwa kaza ya faru da wani sai ya zame maka darasi in fa kai mai hankali ne yanzu waɗannan tarihin da Allah yake bamu a cikin alkur'ani ba kaɗai ana ba da tarihi ba ne don wato ya zama tarihi na kunne ya girmi kaka ko kuma kunnen ka nawa ko shafa labari shuni ko kuma a karanta tarihi kaɗai a ji daɗi ko don fikaha ko a yi dariya a'a ana karanta waɗannan tarihin ne don mu na yau da muke rayuwa mu gane menene na da suke a kai na ɓata da kuma sakamakon da ya faru da su don mu kauce wa wannan abu don kada irin abin da ya same su ya same mu sa'annan na da me suke a kai na shirya da ɗa'a da biyayya ga Allah mu ma mu bi mu kwaikwaye su don nasarar da suka samu mu ma mu samu irinta to kaga wannan ita ce manufar da ta sa Allah yake ba mu waɗannan labarurruka a cikin alkur'ani da haka kai musulmin yau kada ka ruɗu wane ya samu kaza wane ya samu kaza kai ma kana so ka samu ko kuma na kai matsayi kaza ba wanda ya isa sai abin da na ce abin da na ce shine za a yi ka tuna wannan abin da Allah maɗaukakin sarki ya baka ajiya ko shekaran jiya ko ɗazu ɗazun nan baka da shi baka da iko da shi amma Allah maɗaukakin sarki sai ya kwace a hannun wani sai ya baka to ka tsaya kada ka kuskura giyar mulki ta ɗebe ka kada ka kuskura dukiya da ganin matsayi ya ɗebe ka kada ka bari ‘yan koranka ‘yan fadarka waɗanda suke cewa sai ka yi ko waɗanda suke yabanka waɗanda suke yaudararka suke ɗaga ka ba su faɗa maka gaskiya kada ka bari su ruɗe ka su yaudare ka don tana rikice maka kowa guduwa zai yi ba wanda za ka gani to wannan rikicin duniya kenan ina kuma ga rikicin lahira ka tuna Allah sai ya tsaye da kai a ranar alkiyama sai ya tambaye ka waɗannan da suke zuwa suna yabanka dan ka ɗiba ka basu ba wanda za ka gani a ranar alkiyama sai Allah ya tambaye ka mulki da Allah maɗaukacin sarki ya baka ka yi yadda ya ce ka yi ko ko ba kai ba idan arna suna shugabantar mu suna zaluntar mu saboda addininsu bai tarbiyyance su akan adalci ba to kai musulmi addininka haka yake addinin musulunci addini ne na adalci addini ne mai jin tausayi wanda yake na ƙasa da shi har annabi a hadisi yake cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man la yarham la yurham a wani hadisi yace irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'i ku ji tausayin na ƙasa wanda ke sama zai ji tausayin ku shine Allah kada kai tunanin ka kai wani matsayi ba wanda ya isa zaka taka kowa wallahi wannan matsayin yana watsewa shikenan waɗannan da kake gani guduwa za su dama ba wannan ba dan Allah ne ya kawo su ba asali abin da zaka ba su shine ya kawo su don haka ka tuna waɗannan da kake tare da su to ka ɗauka su ne abokanka wannan shine wayau jama'a amma yin wancan ba wayau bane cewa ka yi kuɗi ka canza abokai ka samu mulki ka canza abokan tafiya ka samu ilimi ka canza abokan tafiya wannan yana nuni akan har yanzu ƙwaƙwalwarka ba ta gama nuna ba a cikin harkar rayuwar duniya dan ai ya kamata waɗanda suke tare da kai da kunci da rashin kunci da kaza da kaza waɗannan su ne abokanka don ko wani abu ya zo zai faru da kai za su iya tsayin daka su kare ka a kai da ikon Allah amma wancan faran shi ya zo abin nan hima hidima da rayuwar shi don haka da ba zai samu ba da ba zai zo gurinka ba don haka waɗancan suke cewa a friend in need is a friend indeed ma'ana sadda kake bukata aboki ya zauna tare da kai to ka ɗauka a sa'ad da ka samu ko to ka ɗauka shi ne abokinka Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye don haka jama'a wannan sarki mulki da Allah maɗaukakin sarki ya bashi da daɗewa a karagar mulki sai ta ɗauke shi zuwa ga girman kai da bijirewa Allah da iddi'a'in shi ne wato Allah iddi'a na uluhiyya da rububiyya da yi malam ya ce wa kana talaba min ibrahima dalilan ala wujudin rabbin lazi yad'u ilai sai ya buƙaci da annabi Ibrahim ya zo da dalili akan Ubangijin da shi yake kira zuwa gare shi, ma'ana idan kai Ibrahim Ubangijinka gaskiya ne, zo da dalilin da zai tabbatar da akwai Ubangijinka kuma gaskiya ne. To da yake annabawa jama'a, ba wawaye ba ne, duk annabin da Allah zai turo, Allah sai ya ba shi hujjoji masu ƙarfi, sai Allah ya ba shi fikira. da iya tattaunawa da waɗanda suke abokan adawar addini ne don haka faƙala ibrahimu sai annabi ibrahim ya ce da wannan sarki rabbi ubangiji na shine allazi yuhyi wa yumitu shine wanda yake rayarwa kuma yake kashewa ai inna dalilu ala wujudihi hudufu hadhihi al-ashiya'i al-mushahadati ba'da adamiha ya ce ai dalilin da ke tabbatar da akwai ubangiji na shine faruwar waɗannan abubuwa da idanu ke iya gani waɗanda a da babu su amma Allah sai ya samar da su to samuwarsu dalili ne akan akwai Allah don da akwai duniya jama'a da babu duniya akwai sama akwai ƙasa da babu sama babu ƙasa an fahimta jama'a babu halittu to yanzu faruwar halittu ai ba halittu bane suka kaji kansu suka kirkiri kansu inna ma la budda sai an samu akwai wanda ya halicce su ya kaje su to ganin waɗannan bayan da a tarihin duniya babu su to wannan kadai dalili ne akan akwai mahaliccin su sannan wa adamu ha rashin su a da wato rashin su a da ba'ada wujudin ha bayan ga su yanzu an wato a same wato dalili ne akan lalle akwai wanda Allah wanda asalin ya halitta su malam yace wa hadha dalilun ala wujudil fa'ilil muhtari daruratan wannan yana nuni akan akwai wanda ya asalin samar da waɗannan wato asalin halittu da muke iya gani wannan dole ne lalle akwai wanda ya samar da su dan sama ba za ta kanta ba ƙasa ba za ta halitta kanta ba kai ma ba za ka halitta kanka ba la budda sai an samu wani wanda ya halitta su wannan wani shine Allah madaukakin sarki li'annaha lam tahduf bi nafsiha ba su ne suka faru da kansu ba fala budda laha min mawjidin awjadaha dole ne sai ya zamto akwai wani wanda ya samar da su wa huwa rabbul ladhi ad'u ila ibadatihi annabi ibrahim yace wannan shine ubangijin da nake kira a bauta mishi la sharika lahu ba shi da abokin tarayya ka ji jawabin da annabi ibrahim yi Allah sai ba da labari malam ya ce fa'in da zalika to a sa'ad da ya ji wannan jawabi kalal hajju sai wannan mai jayayya mai musu da inkari wa huwan namarud shi ne namarud sai ya ce da annabi ibrahim ana uhyi wa umid ai ni ma ina rayarwa kuma ina kashewa kaji mu'anadar da yayi ku ji girman kai ni ma ina rayarwa ina kashewa me yake nufi da wannan jumla qala qatadatu ɗaya cikin tabi'ai mai suna qatada wa muhammad ibn ishaq da muhammad ibn ishaq wa suddi da al-imam suddi wa ghayr wahidin da ma wasu cikin malaman tabi'ai sai suka ce abin da yake nufi ma'ana abin da ya faru da yace ana uhyi wa umit yace wa zalika anni utiya bi rajulain yace za a zo min da mazaje mutane guda biyu shi sarkin kenan qadista haqqal qatla dukkansu sun cancanci a kashe su fa'amuru bi qattli ahadihima fayuqtal sai na umar sai na bada umarni da a kashe ɗaya daga cikin su sai a tafi a kashe shi wa amuru bil afwi anil akhar sai ne umarni da ayi wa ɗayan ahwa fala yuqtal ba za a kashe shi ba sai yace fadhalika ma'anal ihya'i wal imata yace wannan ai shine abin da nake nufi da nima ina kashewa ina rayawa yanzu mu kalla da kyau jama'a ai abinda annabi ibrahim ya nufa daban abinda shi wannan sarki mai girman kai ya nufa daban ma'ana abubuwa ne mabambanta amma me yasa wannan sarkin ya zo da irin wannan aghlutat irin wannan rudanin shine dan ya rudar da almustami'una waɗanda suke saurare dan su gane ato ashe shi ma yana da iko kenan jama'a mun fahimta da kyau to maimakon annabi Ibrahim ya ci gaba da jayayya a ai ba haka nake nufi ba ai ba kaza ba sai annabi Ibrahim sai yayi mishi abinda malaman tattaunawa da munazara suke kira da at-taslimul jadali ma'ana eh a tafi a hakan amma ba dan na yadda ba amma a tafi a hakan in ma dai hujjar ka daidai ce to ya kuma za ka yi da wannan hujja ta biyu ita ce hujjar da zai kawo mana nan gaba wanda Allah ya bada labari ina fata an fahimta malam yace wa zahiru wallahu a'lam abin da ya bayyana a zahiri amma dai ilimi cikakke yana ga Allah shine annahu ma arada hadha bai nufi abin da annabi Ibrahim ya nufa ba ki annahu laysa jawaban lima qala Ibrahim ai wannan ba amsawa bane ga abin da annabi Ibrahim ya muqabalance shi ko kuma ya bashi na hujja wala fi ma'anahu kuma ma'anar ma ba iri ɗaya bace yace li annahu مانع لوجود الصانع لأنه مانع لوجود الصانع saboda wannan ai ba yana hana akwai Allah bane dan ya kashe wani ya bar wani ya tafi baya nuni akan babu wani Allah in ba shi ba ina fata an fahimta wa inna ma arada an yadda'iya li nafsihi hadha al maqam inadan wa mukabaratan inna ma abin da ya nufa ya nufi ya yi makanshi kirari da wannan matsayin na uluhiyya inadan saboda girman kai wa mukabaratan da dogewa daga kin bin gaskiya wa yuhimu annahu fa'ilun lidhalik sai ya rudar da cewa ai shike rayarwa shike kashewa wa annahu huwa allazi yuhyi wa yumit sai ya bayyana wa mutane cewa ai shike kashewa shike rayarwa kama qatada bihi fir'aunu fi qawlihi ma alimtu lakum min ilahin ghairi kamar yadda fir'auna yayi kwaikwayi wannan sarki da fadin shi da yace ai ban san wani ubangiji da kuke da shi ba in ba ni ba ina fata da ma mun fahimta to yanzu amsa dai bata fita ba to annabi ibrahim sai yayi mishi at-taslimul jadali sai yayi intikali zuwa ga hujja ta gaba ma'ana sai ya tafi zuwa ga hujja ta gaba don kada a tsaya nan a ɓata lokaci a ɓata kalmomi a kasa fahimtar mai gaskiya don so da dama duk marashin gaskiya abin da yake so kenan jama'a sai ya kawo rudani sai ya makale wa shubuha sai ya asalin bar hujja wacce take a sarari kai kuma idan kana da wata hujja a ka'ida ta tattaunawa bar shi da wannan shubuhar ka tafi ka kawo wani dalili wanda zai rusa shi da shi da shubuhar shi yanzu misali za mu zo mu ƙara tattaunawa a nan gaba kaɗan da 'yan bid'a suke kawo shubuhar cewa annabi ya san gaibi don wannan shubuha ce in ka tambaye su ina dalili sai su ce ai gashi Allah ya faɗi a suratu aljinni Allah ya ce alimul gaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin Allah shine masanin gaibi bai sanar da wani cikin bayin shi gaibin da ya sani kowaye sai wanda ya yarda da shi cikin manzanni dan bid'a sai ce to kai baka yadda Allah ya yadda da Annabi Muhammadu bane wace amsa zaka bashi sai ka ce na yadda Allah ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce gashi shikenan to kaga Allah ya sanar da shi gaibi kenan kenan shi ma ya san gaibi to idan ka tsaya tattaunawa da shi akan wannan ayar zai bata ma lokaci za ku yi asarar kalmomi da awanni da lokuta ce da shi kaji ka yadda amma ya ƙara kawo maka wani dalili ban da wannan ya kawo ma wani dalili ban da wannan shiru zai ba zai kawo maka wani dalili ba ban da wannan amma kai zaka kawo mishi قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب كاغا wannan nafsi ne akan annabi bai san gaibi ba sannan Allah ya ce wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu kaga wannan nafsi ne karara cewa annabi bai san gaibi ba da fadin Allah da ya ce qul la aqulu lakum indi khaza'inullah wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak da kuma wala aqulu inni malakun ta suratul an'ami da suratu hudu ina fata mun fahimta kaga duk waɗannan nassi ne akan annabi bai san gaibi ba ka ƙara kawo mishi ayar da Allah ya ce qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ce da su ba wanda ya san gaibin sammai da ƙasa sai Allah yanzu kaga wannan nassi ne akan ba wanda ya san gaibi sai Allah to yanzu kaga ka kawo ayoyi in ka shiga cikin sunna da shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan fa hadith bila haraj suna da yawan gaske jama'a to sai ka ce ba wannan dan bid'ar ya kawo maka wata aya banda wacce ya kawo shiru zai ba zai kawo ba to sai ka bashi amsa ka ce ka yadda wannan ayar alqur'ani ce amma tana daga cikin almutashabihi waɗannan kuma da na kawo suna daga cikin almuhkamatu Allah ya ba da labari a ƙur'ani mumine masu imani muhukamatu suke bi kafirai batattu waɗanda da karkata a zukatansu mutashabihi suke bi sai mu ce ba ka gani ka rabu da wannan mutashabihin ka dawo zuwa ga muhukamat jama'a kun fahimta da kyau kaga cikin sauƙi baka biye mishi ba an yi ta jayayya an yi ta cece kuce ina fata jama'a mun fahimta sai ka dawo mishi ayar farkon suratu ali imran da Allah ya ce huwa allazi anzala alaykal kitab minhu ayatun muhkamatun ayatun muhkamat hunna ummul kitabi su suka fi yawa a qur'ani sai ka ce kaga na jawo maka ayoyi bakwai akan ba wanda ya san gaibi sai Allah wa ukharu sannan akwai wasu ayoyin a qur'ani mutashabihat masu rikici masu daukar fassara fiye da daya su ne ‘yan kaɗan bin nisbati lil muhkamat sai ya ce fa'amman labi na fi ƙulubihim zaigun fayattabi'una ma ta shabaha sai mu ce to ka rabu da wannan mu ta shabihim ka dawo zuwa ga muhkamat me ake so kai musulmi ka kudirce game da irin waɗannan mu ta shabihim sai ya ce cewa abinda ake so ka kudirce shine ka ce amanna bihi kullum min indi rabbina ay kullum min almuhkami wal mutashabihi min indi rabbina mun yi imani a cikin hadisin bukhari annabi ya ce wa aisha idan kika ga waɗanda suke bibiyan waɗannan ayoyi mutashabihi annabi ya ce fa ulaika allazina sammahumullahu fi kitabihi fahadharuhum sune Allah ya bada labarin su a Qur'ani to ku ji tsoron su ku yi taka tsantsan da biye musu don haka duk ‘yan bid'a ba da hujja suke dogaro ba da shubuha suke makalewa shubuha ba dalili ba ne jama'a ina fata mun fahimta don haka za mu zo mu ƙara tattauna wannan amma annabi ibrahim bai biye ma wannan sarki an yi ta jayayya ba sai ya intikali zuwa ga hujja ta gaba Allah ta kun fahimce munasabar misalin da muka kawo da abin da muke akai ولهذا قال له Ibrahimu. lammad da a hazihil mukabara a lokacin da wannan sarki ya wannan girman kai ya yi da'awar shi ne ubangiji sai annabi ibrahim ya ce da shi fa inna allaha ya ati bi shamsi min al mashriqi lallai dai allah wanda nake kira zuwa ga abauta mishi shi kadai ba shi da abokin tarayya to lallai ya ati bi shamsi min al mashriqi yana hudo da rana daga mafitarta kai ɗin nan in Ubangijin gaskiya ne kai fa'ati biha minal maghribi ranar ka fito da ita ta mafaɗar rana. Ubangiji da yana fito da tashi ta mafita rana, kai fito da taka ta mafaɗa rana. Jama kun fahimta, ai, iza kunta kama tadda'i min annaka tuhyi wa tumit, fallazi yuhyi wa yumitu huwa allazi yatasarrafu fil wujud yace idan kai kana da'awar cewa kana rayarwa kana kashewa to lallai dai wanda ke rayarwa da kashewa hakika shine wanda yake da ikon juya dukkan abin da yake cikin wannan duniyar fi khalqi dharratihi game da halitta halittun shi shi ya halitta su wa taskhiri kawakibihi shi ya hore waɗannan taurari da suke sama ya halitta su wa harakatihi da kuma wato kai komo da motsi da suke fa hadhihi shamsu kaga wannan ranar tabudu kulla yawmin min al-mashriqi tana fitowa a kullun rana daga wato asalin gabas fa in kunta ilahan kama tad'i tuhyi wa tumit idan kai dinnan ubangiji ne kamar yadda kai ikirarin cewa kana rayarwa kana kashewa fa'ti biha min al-maghribi to ka taho da taka ranar daga mafada daga mafadar rana an fahimta malice falamma alima ajazahu وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام buhita. wannan sarki da kanshi da ya gane cewa fa hujja shi ta ƙare ya gaza daga abin da aka buƙaci ya zo da shi idan shi ubangiji ne na gaskiya buhita ina ma'anar buhita ai akhrasa shikenan hujja shi sai ta ƙare sai yayi shiru in qata'a anil kalam sai ya kasa magana ma'ana ana tattaunawa shikenan an kure ka an kai ka bango kat shikenan yanzu an kure shi fala ya takallamu shikenan sai kasa magana wa qamat alaihi hujja hujja sai ta tsayu akan shi qala Allah ta'ala nan take sai Allah madaukakin sarki ya bayyana matsayin shi da shi da makamantan shi Allah ya ce wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin lalle Allah baya shiryar da mutanen da suke azzalumai kamar irin wannan sarkin don matsayin da ya ɗauka matsayi ne na zalunci ya zalunci kanshi tun da ya da'awar wa kanshi uluhiyya da rububiyya to Allah maɗaukakin sarki ba zai shiryar da irin wannan ba da shi da makamantan shi to kaji manufar ba da wannan labarin kenan ba manufar ka gane to wane ne wannan sarkin shekarun da na yi a mulki yaya garin da ya rayu yaya kaza wannan ba ita ce manufar ba manufar ita ce don a faɗakar da kai daga mugun aikin shi don kai musulmi kai ma ka nisanci irin wannan aikin wannan ita ce manufar ina fata mun fahimta wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin ay la yulhimuhum hujjatan Allah bai asalin yi musu ilhamar hujja dan dama ba su da hujja wala burhanan haka ba su da dalili Allah bai sanar da su dalili dan ƙarya da kafirci da zalunci ba su da dalili bal hujjatuhum ay hujjar su dahidatun inda rabbihim wato asalin kaskantacciya ce a gurin ubangijin su ma'ana hujjar su ba karbabbiya bace a nan duniya wa alaihim ghadabun kuma fushin Allah zai hau kansu Allah zai yi fushi da su walahum azabun azim walahum azabun shadid kuma a ranar alkiyama Allah yayi musu tattalin azaba mai tsanani wannan ikatibasi ne da malam yayi daga surati shura aya ta goma sha shida yanzu ka ji ƙarshen fassara waɗannan ayoyi da muka karanto tun daga aya ta ɗari biyu da hamsin da hudu zuwa da hamsin da takwas a cikin wannan sura suratul bakara yanzu malam abin da ya fassara mana su ne ya fitar mana da ma'anonin yanzu wasu darussa wasu fawa'id ne za mu amfana wurin karanta waɗannan ayoyin mu nutsu da kyau jama'a waɗannan ayoyin ayoyi ne na tauhidi da aqida ayoyi ne da ke bayyana gwagwarmayar da'awa ta musulunci akan da'awa ta kafirci waɗannan ayoyi ne da suke karantar da musulmi yaya ake gwagwarmaya yaya ake kafa hujja idan wato munafara da muƙabala ta kama yaya ake wannan ayoyin abin da suke karantar da mu kenan kuma ayoyin suna tabbatar mana da aƙidu na musulmi wannan ne ta sa jama'a muka tsaya cak muka fassara ayoyin bayan waccan fassara da muka yi musu sa'annan za mu biyo baya da waɗannan bayanan a hankali jama'a don fa'idodi ne waɗanda muhimmancinsu bai gaza waɗanda muka gabatar ba ko kuma ka ce ma ya fi su Allah maɗaukacin sarki ya ce mu ke mu malam hilali ya ce fawa'idu hadhal babi fawaid din da zamu amfana da su a wannan babi ma'ana babun fassara waɗannan ayoyin alfa'idatul ula fa'ida ta farko qala muhammadun taqiyuddin kullu man ashraka billah wa abada ghayrahu bi du'ain aw zabhin aw nadharin aw istighathatin aw isti'anatin aw isti'azatin fima la yaqdiru alayhi illa Allah يأتي يوم القيامة مفلسا يائسا لا ينفعه أحد من الذين كان يتعلق بهم في الدنيا كشيوخ الطريقة قال يتي كل من أشرك بالله musulmi ka saurara da kyau ka ji duk wanda ya shirka ga Allah ya yi tarayya da Allah da wani cikin bauta wa abada ghairahu kuma ya bauta wa wani Allah bidu'ain ta hanyar kirayar wannan wani Allah ɗin ya ce yawa ne, ya si da Abdulkadiri, yawa ne, ya waliwa ne, kana kiran sunan shi, kana kirayar shi kira na bauta, irin kirar da ake wa Allah maɗaukacin sarki, au zabi'in ko kai yanka gare shi, ka ce ka yanka wannan dabba ga waliwa ne, ko a kabarin wane, ko kayi bakance nazarin. wato alwashi wato ka ce idan bukata ta ta biya bukata iri kaza to zan ma wani azumi kaza ko na yi alwashin zan kai ziyara kabarin wani kaza ko wali wani kaza kun fahimci nazarin jama'a a wisti ghasatin ko neman agaji ka ce ya wani ka agaje ni a wisti anatin ko neman taimako ka ce ya wani ka taimake ni ka kirayi sunan shi bi ainihi wanda ba Allah ba a wisti'azatin ko ka nemi tsarin wani wanda ba Allah ba ka ce ya wana ka tsare ni ya wali wana ka tsare ni ko ya shehi wani ko ya wani malam yace fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah ka nemi wannan abu ga wani Allah wanda ba wanda zai iya maka ɗaya daga cikin waɗannan sai Allah malam yace ya'ti yawmal qiyamati muflisan irin wannan zai zo a ranar alkiyama muflisan wato za a yi mishi iflas zai zo babu lada babu wato asalin aikin alkhairi ko kwaya ɗaya za a yi mishi kamun gadama Allah ya sa an fahimci kamun gada Hausa ma'ana zai zama fallasashe ba shi da komi a ranar alkiyama ya isan wato asalin mai ɗebe tsammani daga rahamar Allah ma'ana zai zo ranar kiyama ba zai asalin ga ayyuka na gari da ya yi ba balle ma ya sa ran shiga aljanna la yanfa'uhu ahadun min allazina yata'allaqu bihim fi dunya yace wannan da ya rataye zuciyar shi da su waɗannan malaman da waɗannan waliyan da shehun nan da ya rataye zuciyar shi da su ya alakanta kanshi da su ya ɗauka su ke azurtawa ya ɗauka su ne zai nemi taimakonsu ya ɗauka kaza ya ɗauka kaza cikin abin da ba wanda zai iya sai Allah to waɗannan ba wanda zai taimake shi a ranar alƙiyama wato a nan duniya ma'ana a ranar alƙiyama ba za su amfane shi ba saboda ya alakanta zuciyar shi da su a nan duniya ka shiyuhi tariqa kamar waɗannan shehunnai wato asalin na ɗariƙa tijjani da shi da waɗanda suke makamantan shi jama'a da waɗannan da suke asali zindiƙai ne kafirai ne waɗannan mutanen suka ɗauko su suka wanke su suka asalin sanya musu riguna masu kyau suka nuna wa jahilai cewa waɗannan mutanen kirki ne irin su hallaju kaga hallaju zindiki ne fa jama'a dan danne shi aka aka yanka shi saboda zindiƙancin shi amma yau 'yan ɗariƙa har maulidin shi suke yi jama'a suna nuna waliyi ne suna nuna masanin Allah ne shi ne yake tsalle yana tuma yana cewa mafil jubbati illallah ba abin da ke cikin wannan tufafin sai Allah yushiru ila nafsihi ma'ana aqida ta wahdatul wujud ko wahdatul mawjud aqidar komi Allah ne waɗannan shehunnan jama'a su ne yanzu aka ɗauka cewa su ne malamai na gaskiya su aka ɗauka su ne na gari su ne waɗannan miyagun malaman suke asalin jan mutane zuwa ga bauta musu da alakanta zuciyar su zuwa gare su to kaga waɗannan ba za su amfani waɗannan mabiyansu ba a ranar alƙiyama shine abin da malai yake so ya bayyana mana dan nan da yace kashyuhi tariqa me yasa ya asalin ambata dariqa kadai malan taqiyuddin al-hilali asalin shi dan dariqar tijjaniya ne ya kamata ka san wannan yayi dariqa jama'a yayi wurdi duk waɗannan abubuwan yayi sai daga baya Allah madaukakin sarki ya mishi gamdakatar ya shiryar da shi zuwa ga aqida ta salafiyya aqida ta ahlus sunna salafiyyun dan haka idan yazo yana bayani wannan ba ƙarya bane ba wai ya je yayin nazarin littattafan su bane ya fahimci aqidar a'a shi ma ya taba samun kanshi a cikin ta ma'ana walaysal walaysal khabaru kal muayana ma'ana shi ma din min abna'iha ada amma sai ya musulunta dan za ku zo ku ji shi da kanshi yake addu'a shi da kanshi zaka je zo ya bayyana duk zamu karanta insha Allah da haka yanzu kada ka ɗauka cewa to ai wannan ya je nazari ne don akwai waɗanda suke jama'a waɗannan miyagu marasa wato gaskiya makiya addinin Allah waɗanda ake kira waɗanda suke du'atu takari mana suna ganin ai bambanci da ke tsakanin 'yan ɗariƙa da waɗancan ƙungiyoyi na 'yan bid'a ikhwanul muslimuna da 'yan umma da 'yan tablir da ahalus sunna salafiyuna ai bambanci ne wanda yake wato ikhtilafi ne tanawu'in ai za su iya haduwa a teburi guda ai za su iya hada kai ai za su iya kaza ai za su iya kaza wallahi ku dawo cikin tetayin ku babu yadda za a yi kai ya iya haduwa da masu irin waɗannan aƙidun duk zamu zo mu karanta jama'a da ahlus sunna salafiyuna ba zai yiwu ba inda har kai bai haɗu da annabi da shi da waɗannan mushirikan ƙurayshawa da larabawa ba to kai ba zai taba haduwa tsakanin ahalus sunna salafiya da duk wani wanda kake ji wanda ba su ba kai ba zai taba haduwa ba jama'a amma sai a zo ana ta yaudarar mutane a zo a haɗa kai a yaƙi waɗancan a yaƙi kaza ayya ya za a ku haɗa kai bayan wannan yana da guntun kashi mana kaman fa yanzu jami'an tsaro ne da sojoji da 'yan sanda sai a ce da su to yanzu a zo a haɗa kai da 'yan fashi da makami a zo a haɗa kai da boko haram jama'a zai yiwu soja zai yadda ɗan sanda zai yadda ba zai yadda ba ba zai yadda ba don shi yana faɗa ne da marasa gaskiya su kuma waɗancan marasa gaskiyan ne ya za a yi su haɗu jama'a ba zai taɓa yiwuwa su haɗu ba don haka ku kiyaye malam da ya mana misali da ya ce kashiyuhi tsarika ya fito ƙarara ya mana misali ne nan gaba zai zo ya mana misali ƙarara zai ambaci sunan wasu don kada ka ɗauka cewa fa masu irin wannan aƙidar in karadu wai sun ƙare tarihi ne kawai yake asalin bayyana su a har yanzu suna nan jama'a har yanzu a cikin danginka masu furuci da irin harshenka duk akwai irin waɗannan jama'a duk wani kafirci da ka san an taɓa yin shi a farkon musulunci akwai masu yin irin shi kuma suke da'awa su musulmi ne kuma a ƙasarka kuma a yankinka Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye da haka malam ya fito ƙarara ya mana misali ne don ka fahimce su kada ka ɗauka cewa sun ƙare a tarihi don wani in yana karatu sai ya ɗauka to ai waɗannan wasu mutane ne shekara dubu ɗaya da ɗari biyu suka wuce a'a har yanzu akwai irinsu akwai waɗanda suka gaji aƙidarsu ko suka wuce su ma jama'a akan irin wannan aƙidar Allah maɗaukakin sarki kiyaye malam yace wala yashfa'u lahu ahadun wala yashfa'u lahu ahadun li'anna al-mushrika billah la tanfa'uhu shafa'atu shafi'in malam yace kuma ba wanda zai cece shi a ranar alkiyama ya rataye zuciyar shi da shehiwa ne ko kudubiwa ne ko waliwa ne to wannan ba za ta amfane shi ba a ranar alkiyama kuma ba za a cece shi ba ba wanda zai cece shi a ranar kiyama inna ma dukan tsiya zai ci Allah ya kiyaye malai ce li annal mushrika billah saboda mai shirka ga Allah wanda yake hada Allah da wani la tanfa'uhu shafa'atu shafi'in ceton mai ceto ba zai amfane shi ba wa in kana hadha al mushriku ibnan li nabiyyin ko da wannan mushiriki ɗa ne ga wani annabi cikin annabawa kabni nuhin kamar ɗa ga annabi nuhu yanzu kasantuwar annabi nuhu mahaifi ne ga wannan ɗa wannan dangantaka ta amfani ɗan jama'a a ranar alƙiyama ba za ta amfane shi ba kasantuwar nuhu miji ne ga wannan mata da take imani da shi kasantuwar mijinta ne jama'a wannan ya amfane ta a nan duniya Allah ya tseratar da ita bai amfane ta ba wannan zai amfane ta a ranar alkiyama ba zai amfane ta ba don haka jama'a babu wata dangantaka ko kai waye ko ɗan waye idan kai shirka to dangantakarka ga wane da wane ba za ta amfane ka ba a ranar alkiyama kamar yadda ba za ta amfane ka ba a duniya jama'a mun fahimta da kyau ka karanta suratu hudu a sa'ad da Allah ya nufi hallaka mutanen annabi nuh Allah maɗaukacin sarki sai ya aiko da ruwa mai ƙarfi bayan addu'a da annabin Allah annabi Nuhu ya yi, da umarnin da Allah ya yi mishi ta hanyar sanar da shi cewa lan umina min kaumika illa man kad amana. Ka daina wa'azi ba wanda zai ƙara imani sai waɗanda suka yi imani. Annabi Nuhu sai addu'a ya ce, Rabbi la tazar alal ardi min alkafiyi na dayyara. Allah kada ka bar wani gida na kafiri. saboda in ka bar su yubillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara nan take Allah madaukakin sarki ya umarci sama ta fitar da ruwa ƙasa ta fitar da ruwa wakila fa fatahna abwaba as-sama'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyunan faltaqa al-ma'u faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir sama ruwa ƙasa ruwa kenan jama'a bayan Allah maɗaukacin sarki ya asalin hukunta al'amarin shi, Allah maɗaukacin sarki ya umarci annabi Nuhu da ya gina kwale-kwale ya shiga ciki shi da waɗanda suka yi imani, ya ɗebi dukkan jinsin dabba mace da namiji ya saka su a ciki. An suna cikin jirgin ruwan sai annabi Nuhu ya hangi ɗan shi, sai ya ce da ɗan, ka taho ka hau jirgi tare da ni, ya bunayyar kan ma'ana. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه نوح سيكرا يدنشي me yace da shi ya bunayyar kan ma'ana ya kai dana ka zo ka hau wannan jirgi tare da ni ka zo mu tafi wala takum ma'al kafirin kar ka zama cikin kafirai dan duk wanda ba shi cikin jirgin to kafiri ne ma'ana duk wanda ba shi a cikin jirgin annabi nuhu to ba bai imani bane kuma hallaka shi za'i jama'a mun fahimta da kyau kuwa me dan annabi nuhu ya mayar mushi da amsa sai ce sa'awi ila jabalin yace ga wani dutse can zan je na haukan shi ya asimuni min alma zai tsare ni daga wannan ruwa ruwa ba zai ci ni ba ba zan hallaka ba sai Allah ya ce qala la asima al-yawma min amri illa man rahim babu wata tsariya ba katanga daga azabar Allah a yau na hallakawa sai wanda Allah ya yi wa rahama da shiga cikin wannan jirgin. Allah sai ce, wahala bai na humal maudu fakana min al-mughraqin shikenan sai igiyar ruwa ta sha makance tsakaninsu shikenan sai aka hallaka shi yanzu ɗan annabin Allah annabi Nuhu farkon manzanni jama'a yanzu dangantakar shi da mahaifin shi ta amfane shi bata amfane shi ba sa'ad da ya kafirci don haka idan kai kafirci ko kai shirka to babu wata dangantaka ta mahaifinka ko dangantakar gidanku cewa ni ne jikan wane ko ni ne wane dan wane da za ta amfane ka duniya da lahira ba za ta amfane ka ba ina fata da ma mun fahimta shine malam ya buga misali yace kabni nuhin kamar dan annabi nuhu au abal li nabiyyi au aban linabiyin ko kuma uba ga wani annabi cewa ni ne uban annabi wani ko ni ne uban shek wani tunda shek ne kun fahimta da kyau jama'a don haka tunda ni ne uban shi na haifi shek ya za a ce na ci wuta na haifi wali ya za a na ci wuta wannan dangantakar jama'a ba za ta amfani ba duniya da lahira sai malam ya ce ka azara kamar azara abi Ibrahima, mahaifi ga annabi Ibrahim, dangantakar cewa shi ne mahaifin Ibrahim, to ba za ta amfane shi ba a ranar alkiyama. Hadisi ya zo jama'a a cikin sahihul Bukhari, annabi yake cewa a ranar alkiyama za a tayar da annabi Ibrahim yana addu'a yana ya Allah kada ka tozartar da ni a ranar alƙiyama sai Allah maɗaukacin sarki ya tashi annabi Ibrahim sai ya nuna mashi mahaifin shi sai a kifa fuskar mahaifin a ƙasa sai a kafafun shi na sama a ja shi akan fuskar shi har a kai shi gidan wuta shine abin da Allah ya bada labari a suratu shu'ara da Allah yake cewa wala tukhzini يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم wannan addu'a da annabi Ibrahim yayi ina bata amfani mahaifin ba saboda ya mutu akan kafirci jama'a mun fahimta da kyau kuwa dan haka azara mahaifin Ibrahim to wannan da'awa wato asalin kasantuwar shi abu abu nabiyyin wato uba ga wani annabi cikin annabawa wannan ba za ta amfane shi ba a duniya haka a lahira ma ba za ta amfane shi ba ina fata mun fahimta don haka kada ku waiwayi shubuhar masu shubuha cewa ai azara ba uba ne ga annabi ibrahim ba ku aje wannan maganar jama'a wannan shubuha ne rudani ne irin na yan bid'a masoya zuciya azara mahaifi ne ga annabi ibrahim in kana son jin gaskiya karanta qur'ani suratul an'am karanta Qur'ani kada ka tafi zuwa ga wani rudu ko hayaniya Allah ce wa iz qala ibrahimu li abihi azara azara tuna sa'ad da ibrahim ya ce wa uban shi waye uban azara li abihi ya ce wa uban shi kamar kai tambaya waye uban sai aka ce azara ma'ana badalun min ad-dhamiril muttasili azara ina fata mun fahimta li abihi azara sai wani wawa mai warin baki yazo ya ce wai ba baban shi bane wai kanin uban shi ne wannan karatun fa a bible yake jama'a fa kana cikin taitayin ka baka sha giyar wake ba kana musulmi ka dauko karatun bible kana dora musulmi akai wai kai ibnul yatimi Allah madaukakin sarki ya kiyaye ba yatimi ba ko ya tama ne jama'a eh azar mahaifin annabi ibrahim kuma kasantuwar ubuwa da yake da ita akan annabi ibrahim ba za ta amfane shi ba jama'a wato mutane sun manta ne ayoyi ne fa Allah madaukakin sarki yake cewa fa idza nufikha fis sur fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaaluna sai suka dauka idan na zama mutumin kirki dole mahaifina sai ya shiga aljanna ko bai yi nagar ba haka sai suka dauka musulunci gado ne ko kuma idan ni mutumin kirki ne ni shek ne ni wali ne to ƴaƴana dole sai sun zama waliye sai sun zama shakashakai wallahi haka mutane suka ɗauka wannan jama'a yahudanci ne yahudanci ne mutane ba su gane ba ne sai gashi wannan ɗabi'a tana bayyana a cikin shehunnan ɗariƙu yahuda su ne suke cewa na hannu abu na'ullahi wa ahibba'uhu mu ‘ya'yan Allah ne, mu ne asalin masoya Allah, don haka ma wuta ba za ta ci mu ba sai ‘yan wasu kwanaki gu ‘yan kwanakin nan da muka bauta wa wato al'ijil, ɗan maraƙi, lan ta masanan nar illa ayyaman ma'aduda suna da'awar cewa su ‘ya'yan annabawa ne. Allah sai musu raddi ya ce, Falima yu'azzibukum bi zunubikum. me yasa Allah in kun yi laifi yake muku azaba a saukar muku da bafadi'a da dama da jarada da kummala duka da kun yi laifi a saukar muku da ku dinnan ƴaƴan Allah ne ai da Allah ba zai muku haka ba duk abin da kuka yi to kaga irin wannan da'awa ce ta Yahudawa to sai ga irinta a cikin waɗanda suke da'awar cewa su musulmi ne na'am muka ce da'awa suke yi da'awa suke amma wallahi jama'a ba musulmi bane ku kiyaye da kyau ‘yan ɗariƙu jama'a ba musulmi ba ne, in muka ce ba musulmi ba ne muna nufin ‘yan ɗariƙu masu aƙidar ɗariƙa, ba waɗannan nagari jama'a waɗanda ake dafa musu dankali suna zikiri suna haukace ba ba su ba jama'a. Masu aƙidar ɗariƙa, masu aƙidar Ibnu Arabi su hallaju, su ja'adu ɗan dirham, masu irin wannan aƙidar su ne asalin kafirai jama'a. A gurinsu sallah da azumi da zakka da duk waɗannan abubuwan ba komi ba ne ko ka basu ba komi waɗannan duk ɗan ɗariƙa yana da wannan aƙidar in ba ka da wannan aƙidar kuma kana cewa kai ɗan ɗariƙa ne ba ɗan ɗariƙa ba ne kai an laƙana maka ne laƙana fatulukina ina fata mun fahimta eh an laƙana mishi ne shi ma sai ya ɗauka bai sani ba amma Allah ba ɗan ɗariƙa ba ne sun cuce ka ne ɗan gargajiya ne kai kawai wasu ahayoyi kake jiran a dafa tunaninka da su za ka rabu da wannan shiriritar ina fata mun fahimta amma asalin 'yan ɗariƙu jama'a suna da aƙidar alƙur'ani akwai abin da ya fi alƙur'ani so dubu kaza duk ɗan ɗariƙa yana da wannan duk ɗan ɗariƙa yana da aƙidar Allah maɗaukacin sarki komi Allah ne duk ɗan ɗariƙa yana da wannan aƙidar aƙida ta wahadatul wujud aƙidar wahadatul mawjud duk ɗan ɗariƙa jama'a ku kiyaye in kai baka da ita to ba ɗan ɗariƙa bane kai ba ɗan ɗariƙa bane kai don haka aƙidar komi Allah shi ma Allah kowa Allah kuma su ma mu ma kowa wannan aƙidar ta ‘yan ɗariƙa ce jama'a wanda ya rawwaje wannan aƙidar shine ibnu arabi alhatimi yuffa'i ka karanta littattafan shi guda uku futuhatul makkiya tafsirin da yawa alqur'ani ka ji da yazo fassara ayar suratu taha innani anallahu lallai ni ni ne Allah haka ya zo fassara sai ce ni ne Allah la ilaha babu wani abu da ake bautawa a duniya ko meye illa ana huwa face sai na zama ni ne wannan abin kenan duk abin da ka bauta ma ba duk abin da kake bauta to Allah ne kawai ka je ka karanta futuhatul makkiya ka karanta fususul hikam waɗannan littattafai ne nashi ka ji miyagun baitoci da asalin suke bayyanawa wai waɗannan mutanen sai a ce waɗannan baitocin suna da ma'anoni wasu ma'anoni suke da su jama'a ka ji yana cewa Allahu Allahu rabbun wa rabbu abdun ya laita sha'ari manil mukallaf bawa shine ubangiji ubangiji shine bawa ma'ana kowa Allah kenan da za ka je yana cewa abin da ke cikin wannan rigar Allah ne, ko ka je yana cewa duk abin da ido na ya gani to shi na gani shi, shi, shi, shi wa yake nufi. Ya ce duk abin da kunne na ya ji to shi, muryar shi na jiyo shi, ishara yake akan kowa ma Allah ne, don idan shi na ganin kanshi ko bai gani, yana gani. Tunanin shi yana kunnen shi na jiyo magana shi ko bai ji yana ji. shine yake cewa wa ma nazarat aini ila ghairi wajhihi wa ma sami'at udhni bi ghairi kalamihi duk abinda kunne na yaji to muryar shi na jiyo duk abinda idanu na ya gani to shi shi na gani wahdatul wujud wannan aqida ce ta yan dariqa to waɗannan jama'a yan dariqa jama'a ba musulmi bane masu irin wannan aqidar daka duk wanda yace shi dan dariqa ne bai da wannan aqidar mu ce ba ɗan ɗariƙa ba ne sun cuce ka ne kawai sun haɗa ka da wuridi ne kawai wuridin yasin sun sun so su haukata ka ne kawai kuma ku kalla jama'a saboda tsabar rashin adalci duk wanda kaga suna wannan zikirin na hauka da bugun kirji da kaza da kaza zaka ga babu ƴaƴansu a ciki jama'a sun killace ƴaƴansu suna koyar da su ilimin da in sun mutu su za su gaje su ba sa karantar da al'umma wallahi jama'a lokacin da muna makarantar allo haka ake yi haka suke yi 1989 muna makarantar allo jama'a lokacin 'yan gida da 'ya'ya to sai a ware su sai a rika koya musu wani karatu cikin dare ba wanda ya sani amma almajirai da aka kawo su daga gari kaza daga ƙauye kaza fa ina ba za ma a bari su ji labari ba da haka sai dai wannan ya tafi gidan bidiyo to ba komi wannan ya tafi silma to ba komi wannan ya tafi kaza ba komi amma yan gida fa to za a ware su anan za a koya muku qawaidi a halari anan za a koya muku sai Allah ya sa mu ashe duk abin da ake koyarwa ma jama'a duk bata ne ashe dan qawaidi aqidar qawaidi jama'a ash'ariyya ce bata ce alwujud wal qidam wal baqa'u wal mahalafatu eh muhalafatu muhalafa bil kufri kenan e wal mahalafa to kaga muhalafa suka ashe da kafirci Allah ya kiyaye dan haka jama'a wannan sai kaga sun ware waɗanda suke ƴaƴan su ne sun kebance su da wani ilimi waɗanda ba nasu ba fa shikenan sai dai ta bauta yana zuwa gonar malam yana nemo kuɗi ana kawo wa malam sai ya tsufa dan haka malam ya karantar da kai dan malam da jikan malam ya karantar da kai jama'a ba haka suke yi ba haka suke yi shi yasa da wani babban shehi dan shi ya kwanta dama jama'a ya girgiza kamar zai ya hauka dan tutiya yake yana bugun kirji yana jifan babban malami jama'a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi cewa lam yu'aqib bai da baya inna shani aka huwa al-abtar haka yake faɗi jama'a amma da yake Allah Allah ne jama'a Allah Allah ne sai da Allah ya bari wannan dan shi ma'ana ɗan babban shehin sai da ya gama karatu ya gama haɗuwa ya haɗi ya har haɗe jama'a Allah sai ya haɗa shi da haɗari nan take sai ya lahira ai wannan shehin jama'a kamar zai ɗumauce jama'a ya shiga ɗimuwa sosai ɗayan ma ya zo ya ƙara bin ɗayan shi ke nan sai Allah maɗaukakin sarki ya kashe bakin ma'ana da bugun kirji ake mu muna da baya mu muna da kaza muna da kaza muna da waɗanda suke kaza kai ko baka da kaza ka gama kwafatu ka tafi lahira da shehunmu ashe shehin namu shine asalin waliyin gaskiya jama'a Allah madaukakin sarki ya kai haske kabarin su da haka jama'a lallai masu waɗannan aƙidun jama'a babu ceton mai ceto da za ta amfane su a ranar alƙiyama ‘ya'ya ne ga annabawa ko ko asalin iyaye ne ga annabawa wannan ceto ba za ta amfane su ba a ranar alkiyama matuƙar ba su imani ba ina fata mun fahimta male cewa haza ma'ana qaulihi ta'ala wannan shine ma'anar faɗin Allah da yace la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a ita ce ranar da ba cinikayya a cikinta siye da siyarwa babu wala khullatun babu soyayya babu wata dangantaka al'akhila'u yawma izin ba'aduhum li ba'adin aduwun illal muttaqin Allah ya ce al'akhila masoya juna ɗa da uba da duk wani wanda ka san akwai dangantaka tsakaninsu a wannan ranar to abu ‘yan adawar juna za su zama in banda masu tsoron Allah ashe kaga tsoron Allah ne kaɗai zai haɗa ku a ranar alƙiyama. amma ba dangantakar ni ne wane dan wane duk da shirka da kafirci ba ba zai yiwu ba don haka jama'a mu dawo cikin tetayinmu mu mance da mu ne suwa ne mu ne ƴaƴan suwa ne daga gidan suwa na muka fito iyayenmu malamai ne wannan jama'a da'awa ce wacce take ba irin ta musulmi ba jama'a ba da'awa ba ce ta musulmi don ka yi tambaya yanzu annabin Allah annabi Nuh wane ne mahaifin shi annabi ibrahim waye mahaifin shi dole ne sai in ya zama kai mutumin kirki dole ne sai dai ka haifi mutumin kirki ko ubanka ya zama mutumin kirki dole oke dole ne yanzu mai kuɗi ya haifi mai kuɗi dole ne jama'a su kansu za su ce ba dole ba ne don talakawa ne suka haifi masu kuɗi kuma suka yadda 'ya'yan sun fi su kuɗi kuma har ma suke neman kadama sidikin jama'a ko kuwa ake neman kadama sidikin sun yadda amma addini fa ba su yadda da wannan ba kaga wannan mukabara ce wannan girman kai ne jama'a kuma wannan yana ƙara bayyana mana wallahi jama'a kowa ya tsaya ya yi aiki nagari kada ka kuskura wannan tunanin ya ɗarsa su a ranka cewa ai tunda ni ne wani tunda mu ne suwa ne ku tuna da wata magana da malam albani ya taba faɗi Allah ya gafarta mushi ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba duk wanda yake bibiyan karatu cikin malam ya san wannan ya ce ka tsaya kai karatu na iya tuna ranar da ana muƙaddimar sharhu sunna ana fara karatu karfe bakwai na magariba har bakwai da minti ashirin ba a fara ba mai malam yake nasiha yake faɗakar da mu yake cewa yake duk abin da kake in dai muka ɗauke ka aiki a nan makarantar shara kake yi me kake me kake yi to ka tsaya ka yi karatu ka yi watsi da wannan ba shi ya fi muhimmanci ba ko kun manta ne jama'a ya ce saboda ga wasu nan ya nuna ya yi misalin nan sultan bello ya ce za ka je ka gan su tsofaffi ne dattawa ne da ka taɓa su sai su ce mu muka zauna da habubakar gumi mu muka yi mu muka yi amma ina karatun malam abubakar gumi babu basi ba yace kada wata rana ba albani a duniya a ce ina karatun albani ka ce ku ne ɗaliban albani ina karatun albani a jibabu jama ko kun manta da wannan maganar wannan shine abin da ahalus sunna suke akai ahalus sunna ba sun keɓe ƴaƴansu bane karantar da al'umma suke gaba ɗaya daga ciki akwai ƴaƴansu da iyalinsu don haka jama mu dawo cikin tetayinmu sannan mata ku dawo cikin tetayinku ki mance ke ce matar wane miji na fa shine wane mai kuɗi wane honorable wane his excellency wane ko gafarta wane ki mance da cewa mijina ne ai ba sai na zo ne karatu ba ai ba sai kaza ba ai ba sai kaza ba wallahi za ki samu matsala asali shine ki tsaya ki karatu ki mance da cewa tunda ke ce matar wance matar wani sai kin sa kaya iri kaza za ki rika tafiya iri kaza kina kalmomi iri kaza wallahi mata ku mance da wannan mata ku mance da wannan dan haka mijinki na karantarwa to ki taho makaranta kake ce to ai mu ina a ba a gidanmu ka gama musu ka zo kai min a daki in kika yi haka wallahi kin samu matsala don mafi yawancin mata haka suke yan siyasa ne mata jama'a mata yan siyasa ne akwai siyasa tattare da su ina fata mun fahimta da haka sai ka gashi matar malami har malami amma ta fi kowa jahilci me yasa bata tsaya ta karatu ba da tunanin ai ita ce fa wanci ta manta mijinta in mai kuɗi ne kuɗin shi ne ba nata bane in mai ilimi ne malami karatun shi ne ba nata bane in ya tashi mutuwa jama'a zai dan ban mata wani rabi ne tafi lahira da rabi to haka kai ma da game da mahaifinka kai a matsayinka na da mahaifinka malami ne ka daure ke karatu ka daure ke karatu ina fata jama'a mun fahimta Allah madaukakin sarki ya taimake mu dan haka ku tuna wannan na kawo mana wannan tambihi ne jama'a annabi lutu da annabi nuh matayensu duk da annabawa ne waɗannan amma matayensu gashi sun tafi wuta a ranar alƙiyama wa qila dukhulan nara ma'a dakhilin wa daraba Allahu masalan ko lil ladina kafaru ra'ata nuhin wa ra'ata lut kanata tahta abdaini su matan sun kasance karkashin wasu bayi biyu min ibadina cikin bayinmu inji Allah salihai ne bayan ma nagari ne don annabawa ne fahanatahuma sai suka yaudaru waɗannan annabawan suka ki imani da abin da annabawan suka zo da shi kina matar malami to ki tsayawa aƙidar malaminki ina fata jama'a mun fahimta ki tsayawa manufar shi kada ki bari duniya ta ɗebe ki Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye Allah ya ce falam yughniya anhuma min Allah shay'a kasantuwarsu karkashin annabawa bai amfana musu komi a wurin Allah ba wakila cewa da su za a yi ranar kiyama haka ne ko wakila dukhula za a ce da su udkhulan nara ku shiga wuta ku dinnan matan annabi nuhu da lutu ku shiga wuta ma addakhilina tare da masu shiga da haka kaji ashe babu cewa ni ne dan wane mahaifina shine wane a'a mijina shine wane a'a ni ne kaza babu wannan ka tsaya kai aiki na gar kawai alfa'idatu thaniya fa'ida ta biyu qawlu afa ibn dinar fadin afa'u dan dinar da yace alhamdulillahi allazi qala godiya ta tabbata ga Allah da yace wal kafiruna humuz zalimun kafirai sune azzalimai yace walam yakul zalimuna humul kafirun Allah bai ce azzalimai su ne kafirai ba me yasa sai mala ya ce kala muhammadun taqiyuddin az-zulmu naw'an zalunci iri biyu ne az-zulmul akbar wa zulmul asghar akwai babban zalunci akwai wanda yake ƙasa da shi karamin zalunci fa zulmul akbar babban zalunci shine an tusrifa haqqallah shine ka karkatar da haƙƙin Allah na bauta wa huwa ibada shine bauta ka karkatar da ita ila ghairillah ka kai ta zuwa ga wani Allah duk wata bauta da ake wa Allah da kai wa wani Allah to ka karkatar da haƙƙi na Allah ga wani Allah kowaye ko annabi ne jama'a to wannan shine az-zulmul akbar male ce wa zalika huwa shirkul akbar wannan shine shirka babba fa kullu man irtakaba zulmal akbar dan haka duk wanda ya aikata babban zalunci fa huwa minal kafirin to wannan kafiri ne jama'a kun fahimci az-zulmul akbar wannan yayi daidai da fassarar da annabi yayi wa az-zulmul akbar a cikin hadisin shi ingantacce hadisin sahabi Abdullahi dan Mas'ud da ayatan ta soka cikin suratul an'am Allah ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun sahabbai sai suka ji wannan ayar ta yi nauyi yanzu wanda ke bai taɓa zalunci ba shi ne shiryayye a duniya kuma shi zai aminta daga azaba a lahira shi zai shiga aljanna sai suka ga to waye bai taɓa zalunci ba suka ce wa ayyuna lam yazlim nafsahu waye bai taɓa zaluntar kanshi ba sai aka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ai laisa kamata a nuna fassarar da kuka yi ai ba daidai bace ba haka ma'anar take ba annabi ya ce alam tasma'u ma qala al-abdu salih shin ba ku ji abin da bawa nagari ya faɗi bane da ya ce inna shirka la zulmun azim lallai shirka shine babban zalunci kaga ashirkul akbaru kenan ko azulmul akbaru kenan ina fata da ma mun fahimta malam yace dan haka duk wanda ya aikata babban zalunci fa kullu man irtakaba zulmal akbara fa huwa min al kafirin duk wanda ya aikata wannan nau'i na zalunci to yana cikin kafirai wa amma zulmul asghar amma kaga karamin zalunci fa huwa aklu amwalin nas bil batil shine cin dukiyar mutane da barna danne dukiyar su cin dukiyar su zaluntar su wa li'tida'u alaihim da yin wato adawa akan su wato da zaluntar su wato ƙetare iyaka a kansu ta hanyar cin dukiyarsu fi anfusihim ma'ana ƙetare iyaka a kansu a zalunce su wa aradihim da kuma ƙetare iyaka game da mutuncinsu a kutsa cikin mutuncinsu a wato asalin zalunce su ta hanyar aibanta su da cin mutuncinsu kaga wannan ma nau'i ne na zalunci malam yace fa inna sahiba hadha kaga ma abocin irin wannan nau'i na avulmul asghar la ya kunu minal kafirin wannan bai zama cikin kafirai illa izasta halla zalika sai dai in ya halatta haka mana ya ce riba da cin dukiyar jama'a halal ne bayan Allah ya haramta to wannan ya zama shirka ya zama kafirci to amma idan ya ci riba ko ya ɗebi dukiyar mutane ya aikata kaba'ira amma kaba'irar bata hidda shi musulunci ba kaga wannan raddi ne kuma ga khawarij waɗanda suke kafirta mutum bi kulli azzunub da dukkan zunubai saghiratan kanat aw kabiratan da haka ya dan yi ƙarya sai su ce to ƙarya zunubi ne kuma zunubi sabawa Allah ne sabawa Allah kafirci ne to ka zama kafiri to ka zama halalud dami wal mali to a tashi ai jihadi Allahu akbar shikenan shikenan jama'a khawarijanci kenan wannan khawarijanci ne don haka jama'a wancan nau'i na zalunci shine idan ka aikata to sirta minal kafirin amma kaga wannan nau'i ko ka aikata ba za ka zama kafiri ba sai in ka halatta to halattawa kadai ko baka aikata ba to ya hidda ka musulunci ina fata mun fahimta ku tuna da wancan hadisi na tirmidhi hadisin sahabi adi ibn hatim adi dan hatim lokacin yana kirista bai musulunta ba ya zo gurin annabi zai musulunta da cross a wuyan shi annabi ya ce kai meye wannan ka cire ka wurgar shin ba kuna bautar su ba ne waɗannan wato annabi isa ba bauta mushi kuke ba malamanku ba bauta musu kuke ba adiyu ɗan hatimin sai ya ce ai lasna na abuduhum ba ma bauta musu annabi sai ya ce shin ba su halatta muku haram kuma ku halatta su haramta muku halal kuma ku halatta eh, ku haramta adiyu dan hatimin ya ce kwarai suna halatta mana haram mu bi maganar su su haramta mana halal mu bi maganar su mu kwaikwaye su mu yi da'a gare su annabi sai ya ce fatilka ibadatuhu ai wannan ita ce bauta gare su da haka duk wanda ya halatta ma ko ya haramta ma abin da yake halal ne ya halatta har ya haramta ko haram ya halatta maka to wannan jama'a in ka bi shi kai mishi biyayya to ka bauta mishi idan kuma shi da kanshi ne ya halatta wa kanshi to ya zama kafiri ina fata mun fahimta ya rage ya sani kaga in ya sani sai a yi mishi ikamatul hujja in bai sani ba sai a sanar da shi sai a raba shi da wannan kafircin to amma kaga khawarij sai su ce a'a mujarradin ka aikata to ka fita musulunci da haka su ne suke kafirta musulmi bi mujarradil ma'asi bi mutlaqil ma'asi da haka al-imam tahawi yake cewa wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbin ma lam yastahillahu haka imam tahawi yace ka je ka karanta malam yace walau qala walau qala Allah ta'ala yanzu ka fahimci waɗannan bayanan sai malam yace da Allah ya ce wazzalimuna humul kafirun a madadin walkafiruna humu zalimun sai ce lakana kullu zulmin kafiran kullu zalimin kafiran da duk wani azzalimi ya zama kafiri walau kana zulmuhu saghiran ko da zaluncin shi zalunci ne karami bai kai a zulmul akbar ba ina fata kun fahimci hikimar yanzu kaga wannan gabar wato wata kaya ce a makoshin duk wani khawariji dan bid'a mana ba a kafirta musulmi bi mutlaqil ma'asi ina fata mun fahimta kaje ka karanta tafasilin haka a cikin littafin aqida na ahlus sunna zaka ga bayanai dalla dalla akan haka insha Allah jama'a ga karatu yayi karatu ga kuma lokaci yayi zamu kwana anan sai Allah ya kai mu gobe sai mu tashi alfa'idatu thalitha inda malam yace qad ra'aitu min fadailiha ما فيه من الكفاية وعلمت أنها أعظم آية في القرآن وهي كما قال ابن كثير تشتمل على عشر جمل الله مدوك تنسركي تمكيم وبين الله يكيم جماعة akwai bayanan da zamu gabatar waɗanda suna da alaƙa da karatuttuka da zami insha Allah waɗanda suke da buƙatar littattafai da zami ishara don kai ma ka zama ala basiratin akan maganganu da muke faɗi to babu laifi za ka iya buƙatar a yi maka tasawur mana a yi maka photostat don kai ma ka adana wataran za ka buƙatu zuwa gare su don mu ahalus sunna jama'a ba ma wato asalin rowa ahalus sunna salafiya ba sa rowa jama'a ya faɗi magana a ce a wani littafi sai ce a dai wani littafi ne yaya littafin ai a dai wani littafi ne mana yanayi maka rowan ka je ka karanta inda ya karanta mu ba ma yin haka jama'a salafiya ba sa yi mu salafiya ba ma yi jama'a in mun faɗa fata muke kada ka yafe kakka yafe mun ce littafi kaza to shikenan eh to malam ka ce kaza shafi na nawa eh to sai ka je ka duba kakka yafe wa maganar sai ka binciko dan ba duk abin da muka bincika muke iya faɗi gurin karantarwa ba abin da muka bincika sai mu faɗi ta hayu mu faɗi ɗaya bisa hudu ko ɗaya bisa uku to in kayi ƙoƙari kenan amma sauran fa ishara ake maka kai ma ɗalibin ilimi ka je ka karanta ta hausa suka ce ba a san inda rana za ta faɗi ba ko wataƙila gobe kai ne shekul islamin zamaninka ina fata mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu muna addu'a ta musamman ga malam albani Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mushi na'am to malam in ka tabbatar da ga yadda take sai kai tambihi insha Allah daraba ne ko wa daraba daraba ne din ita ce wa daraba ko jazakumullahu khairan Allah madaukakin sarki ya ji kan malam albani Allah ya gafarta mishi Allah ya daukaki darajojin shi Allah ya amintar da shi azabar kabari da firgicin alkiyama Allah ka saka shi aljanna ka nisanta shi daga wuta muna roƙonka ya Allah da shi da iyalan shi da suka yi shahada Allah ka karɓe su a matsayin shahidai Allah ka yafe musu kusakuran su gaba ɗaya muna roƙonka ya Allah da ƴaƴa da mata da wato asalin ɗalibai da makarantu da malam ya bari Allah ka sa musu albarka Allah ka haɗa su da dukkan alkhairi Allah ka gusar da dukkan sharri duk wani makirci da ake kullawa ta ƙarƙashin ƙasa a kansu Allah ka wargaza shi muna roƙonka ya Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ka zaunar da arewacin Najeriya lafiya waɗannan fitintunu da ke faruwa Allah ka kiyaye musulunci da musulmi da su muna roƙonka ya Allah ka amintar da mu abubuwan da muke tsoro abubuwan da wato asalin muke fata Allah ka bamu muna roƙonka ya Allah madaukakin sarki ka san bukatocin mu Allah ka biya mana Allah ka hada fuskokin mu a gidan aljanna zan saurara anan nake cewa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik